أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi barka mu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar sai je a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ranar laraba 24 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 17 ko 17 ga watan tara shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin alwajis fi aqidatu salafus salih ahadu sunnati wal jama'a littafi wallafar babban malami a sheikh abdullah bin abdulhamid al'athari allah madaukakin sarki ya kara mashi lafiya satin da ya wuce mun tsaya a daidai gabar da malam ya fara gaya mana wasu daga cikin abubuwa guda shidda wa'inda suke ƙalƙashin babi na nuna soyayya da nuna ƙiyayya a cikin aƙida ta ahal sunnati wal jama'a inda malam ya ce wa'innan abubuwan guda shidda da ya zano wato su ana kilga su daga cikin manya-manyan abubuwa masu mahimmanci a cikin addini kuma rukuni ne ma daga cikin rukunin aƙida ta yanda dole ne in mutum yana da aƙida mai kyau a sami wa'in abubuwa guda shidda tare da shi idan ban mancewa satin da ya wuce mun zana guda biyar ɗaya ne ya rage mana sai lokaci ya ci mana saboda haka za mu faɗi ɗayan sannan mu ci gaba a cikin bayanin da malam ya kawo allah madaukakin sarki ya yi mana jagoranci wannan darasin namu na yau shine darasi na talatin da biyu daga cikin ababen da malam ya zano na shiddansu ya ce anna hasilatu lati ala asasi haya kumul mujtama al-islami ar-rabbani ya ce wato aƙida ta nuna soyayya da ƙiyayya don Allah ya ce ita ce wato abin da yake na shamaki tsakankanin ko kuma abin da yake haɗawa a dalilin shi sai a samu wato al'umma ta musulunci wadda take tsantsan tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin babu yadda zai a samu al'umma wadda take tsoron Allah tsantsan tsoron Allah muddin babu nuna soyayya don Allah da kuma nuna kiyayya don Allah domin wannan babban babi ne a cikin addini yace wa yakmulu bunyanu kuma da shi ne ginin al'umma yake samun cika sai kawo mana hadisi guda yace qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wannan hadisin yana cikin sahih bukhari annabi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi annabi ce ɗayan ku ba zai yi imani ba ko kuma imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so ma dan uwan shi abin da yake so ma kanshi kaga wannan hadisi ne wanda ya shahara a harsunan mutane yawanci muna waɗin shi a cikin rayuwar mu ta yau da gobe amma in ka kalli ma'anar da take cikin shi kuma ka kalli rayuwar mu sai ka gani ma'anar ta yi gabas mu kuma rayuwar mu ta yi yamma shine kai imanin ka ba zai samu cika ba sai ka so dan uwanka musulmi irin abin da kake so ma kanka a karan kanka al'umma musulmi a yau ba haka ba suke in mutum jiwa ta tsallake shi to ta hada kan kowa in ya samu alkhairi to daga shi sai na kusa da shi na kusa da shi in ma na cikin wanda suke tare da shi a rayuwar guda abin da aka waye gari al'umma suna yi kenan to kun shi hadisin annabi ne ce imani ba zai cika a haka to ya zami mu gyara dan al'umma mu ta dawo ta amsa sunanta na musulmar al'umma wadda take tsoron Allah dole ire-iren wayannan kananan abubuwan sai mun dawo mun gyara su zaka gani abu mara kyau zai samu dan uwanka musulmi amma wani dadi ma yake ji yana murna kaga wannan rashin imani ne fi sabilillah wani kuma ba dadi zai ji ba shi gani yake yi tunda shi dan Niger ne misali in wani abu ya samu dan shi musulmi wanda yake wata ƙasar ba Niger ba to kama abin bai shaye shi ba ba shi da alaka da shi wanda kuma wannan babban kuskure ne a yau dukkan muna ganin abin da yake wakana a Palestine ka akwai wanda ma shi kawai in ya shiga ma facebook ko rezo su ya gani an turo abubuwan da suke faruwa a palestine sai ya sauki ya wuce ce kai wannan abubuwan nan ne na laraba mu su shayi ba wa ga maka wanda suke palestine ɗan uwanka ne musulmai kai ma musulmi ne addini ya riga ya haɗa ku kuma babu ɗan uwan takar da ta kai ta addini ya za mu gane haka shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina da ya hijira daga makka da sahabban shi abu na farko da annabi ya fara yi shine gina masallaci sai aka gina masallaci shine masallacin madina wanda in mutane sun je aikin hajji suke kai mishi ziyara bayan wannan annabi sai yi at-ta'ahi bainal at-ta'ahi bainal muhajirin wal ansar wa'inda suka zo da shi daga makka suka yi hijira sai ya kirawo musulman wa'inda suke aka isko garin su ƴan madina kenan sai ya ce to daga yau ya haɗa wane da wane sun zama 'yan uwan juna wane ɗan uwanka wane ne wane sai ya zamanto daga wannan ranar duk wanda annabi ya nuna ce wane ga ɗan uwanka suka ƙulla wani irin zumunci shi ne malamai suke cewa a cikin sahabbai akwai wanda da aka gama shi da wani daga cikin muhajirin to shi kuma yana da arziki a cikin madina mutum ne wanda yake da arziki allah mashi wadata sannan kuma aka yi katari yana da mata guda biyu sai ya ce zo mu tai dan uwana kama hannun shi suka zo gidan nashi yace to kaga annabi ya ce daga yanzu kai dan uwana ne saboda haka ɗan uwana na jini ma da kai da su duk ɗaya ne a wajena hasali ma kai ka yi su mutunci saboda kai musulmi ne dan uwana a cikin addini sai ya ce abin da nake so da kai Allah ya mallaka min dukiya misalin adadin ta kaza ne kamar misali ka ce Allah ya baka kana da sankantin miliyar a kwantayinka sai ka ce to ka gaya min nawa ne kwan ɗin ka zan aiko ma Vincent sun zama naka sannan kuma na ga kamar kai gwaburo ne baka da mata ya ce to ni kuma Allah bani mata biyu ya ce abinda nake so da kai za mu je gida in huddo su mu gaisa ka gan su ba su san ba me ake wadda ka ga ta maka ka zaɓa ka darje ni in sake ta karuwa ba ni ba ne zan je in zaɓo da na so sauran in ce to wannan tun da dama akwai tsama barin sake ta karama shi ne zai zaba wadda ta mushi shi kuma zai haƙura saboda saboda ‘yan uwantaka ta addinin musulunci amma wannan bawan allah kaga a lokacin sai ya ce a'a wallahi na gode a matsayin ka na ɗan uwana ya ce wallahi ka mana abin da na ji daɗin shi amma wannan duka ba zan amsa ba na gode don da shi ta yi gidan shi ma a raba tsaka wani ɓangare ya yi maka can wajen ko nan wajen kaza abin da kake so ni in raba tsaka ta da katanga gidana ma in raba biyun ba karbi ya ce a'a ba za a amsa ba abinda nake so da kai kawai dulla ni Allah so ka gwada mini ina hanyar kasuwa take yace ni Allah ya bani basira a kasuwanci ni gwada mini kasuwa zan baka mamaki sai da koyi bashi mamakin malamai suka ce wannan mutumin Abdurrahman bin Auf in ban mance ba sai da aka waye gari ya fi kowa kuɗi a Madina amma menene mahallin shahid shine kaga annabi ne yace kai ga dan uwanka nan daga yanzu ya zama dan uwanka a musulunci amma duka wannan abubuwan yazo yace zai raba saka ya bashi rabi saboda dan uwan shi amma yau kai dan uwanka ne musulmi kana da damar da wai dan uwanka musulmi zai zo neman wani post an maka kai ne coordinator a gurin amma wallahi in wani ya zo yana neman gurin dan uwanka ne musulmi keta za ka ga wani yana yi bad education dan me yasa wace irin rayuwa muke a yau irin wannan rayuwa musulunci ya koya mana ba ita bace an sha samun wani makai ya fi son wanda ba musulmi ba akan musulmi wal iyazu billah wanda shine hatsarin wannan babin da muke kai a yanzu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai malin ya ce wa ahalus sunnati wal jama'a ahalus sunna wal jama'a har ila yau ya ataqiduna bi anna al muwalata wal muadata wajibatun shar'an a aqida ta ahalus sunna cewa nuna soyayya da nuna kiyayya wajibi ne a shari'ance ba wai ka ce to ni ina son wani ban na son wani wannan wani abu ne na ra'ayi ba ra'ayi bane ba shari'a ce ta zo da wannan sai ce bal min lawazimi shahada kai ya kamata ka san da cewa nuna soyayya da nuna kiyayya yana daga cikin abubuwan da suke lazimce wa mutum in ya ce la ilaha illallah ya yarda da ita to ana bin shi sauran abubuwa daga cikin sauran abubuwan da ake bin shi shine yayi soyayya da kuma kiyayya dan Allah kaga wannan yana kalkashin babi na ashhadu an la ilaha illallah da muke faɗi kullum sai ce wa shartun min shurutiha kuma sharadi ne daga cikin sharuɗan la ilaha illallah la ilaha illallah ka ba za ta cika ba ta samu inganta sai in ka sabke haƙƙi na soyayya da ƙiyayya dan Allah kuma yace wa hiya aslun azimun min usulil aqidati wal iman kuma shi wannan babi yace babi ne asali ne mai girma a asali na aqida da kuma imani dole ne sai ka tabbatar da wannan sannan imanin ka zai cika sai ce yajibu alal muslimin wara'atu saboda haka ya wajaba akan musulmi ya kiyaye wannan babi na nuna soyayya da nuna ƙiyayya dan Allah وقد جاءت النصوص الكثيرة لتأكيد هذا الأصل يتي أبن ديكي قار قرفه وانا مغني نسوشي نشريعة سكزو دان ستبتر دوانا مغني منها daga cikin wayannan nasoshin qaulullahi tabaaraka wa ta'ala fadar Allah madaukakin sarki a Qur'ani Allah ya bayani Allah yake cewa ya ayyuhalladhina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi maƙiyina kuma maƙiyinku a matsayin masoyi kayi abin da Allah ya ce kada ku riƙu da ku masu imani Allah yake yace kada ku riƙi maƙiyina kuma maƙiyinku ku masu imani ku riƙe shi mi a matsayin masoyi daga nan in muka tsaya a wannan aya kowa ya yi tunani na minti ɗaya tak ɗaya gani a al'umma musulmi take a wani zai hoto ya nuna ƙiyayya Allah ƙarara amma sai a nuna hamiya a to ai shi wannan na wajenmu ne tunda na wajenmu ne a ruwa mai asiri a bar magani ka a tada kai kuma ga aya ƙarar ta ce kada ka riƙe shi masu to ya za ka yi ka yi wurgi da aya ka riƙe ɗan uwanku ne ko ɗan garinku ne Allah ya ce tulquna ilaihim bil mawaddati kada ku riƙe su wa'inda masoya kuna nuna musu soyayya wanda suke nuna ma makiya Allah soyayya ka gani ko to Allah da su yake Allah me yasa yace ka nuna musu soyayya yace wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq saboda su sun kafircewa abin da yazo muku na gaskiya kaga kafirai ke al'umma da yawa ya sun wada soyayya kafirai zaka gani ma wani kafirin yake karewa kan musulmi na yi mamaki matakar mamaki da na ji wani a nan Nijar ya furta bakin shi ya buɗa ya goyi da bayan isra'ila a kan falastin wata irin lalacewa ce wannan yanzu kai haka za ka je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama ka ce dan al'umma shine kai isra'ila ƙasar kafirai ce kuma ƙasa ce ma wadda ba a kan shari'a aka gina ta batun hurku kowa ya san yaushe aka gina isra'ila kuma a wani irin tsari aka gina ta amma yau ga sanin suna kashe 'yan uwanka musulmi har ka samu damar ka goyi bayan su wannan zai nuna maka cewa musulmai sun yi lalacewa da ba a iya misalta ta sai dai a ce Allah ubangiji ya sauke kaga anan Allah ya ce kada ku rike su a matsayin masoya kuna nuna musu soyayya wata ayat ta daban Allah cewa yayi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum Allah ya ce ka gaya musu ya annabi Muhammad in har ya kasance uwayenku kaga Allah ya zano uwaye ko sai ce wa abna'uku da diyanku wa ikhwanuku da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku yace wa ashiratukum da kuma danginku Allah subhanahu wata'ala ya zano wa'annan ne saboda su ne karaba ta mutum su suka fi kowa kusanci da mutum da uwaye da diya da ƴan uwa da mata da kuma dangi kowa a duniya takamar shi da kuma tunkawan shi wa'annan ne duk abin da zai yi samo dai ƙarshen inda zai kawo ma nan ne tanadin da mutum yake a rayuwar shi su ne da yake tanada ma to sai Allah ya ce a gaya musu in wa'innan da aka zano ya ce wa amwalu niqtaraktumuha sannan kuma da dukiya wa'idda ya kasance kun tara ta kaga kenan kudaden da madani suka tara ko sai ce wa tijaratun takhshawna kasadaha da kuma kasuwancin da kuke tsoron ya ruguje wa masakin taradawnaha sannan kuma yace da gidaje wa'inda kuke sha'awa duka rayuwar mutum wa'innan abubuwan su ne yake so gidaje dukiya mata ƴan uwa dangi uwaye iya da sauransu sai ce ahabba ilaikum min Allah wa rasuli in wa'innan abubuwan da aka zano su ne kuka fi so akan Allah da manzan shi wa jihadin fi sabilihi su ne kuka fi so akan jihadi don ɗaukaka addinin Allah Allah ce fatarabbasu to ku jira ku saurara ku jira me zai zo yace hatta ya ati Allah bi amrihi har sai Allah ya zo da al'amarin shi menene aka ce Allah ya zo da al'amarin shi malamai suka ce ana nufin alkiyama in dai wannan abin su ne kuka fi so akan Allah da manzan shi da kuma jihadi akan tafarkin Allah Allah ce to ku jira har Allah ya zo da al'amarin shi shine ranar alkiyama sai Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah kuma baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai kaga da ƙarshe Allah ya kira masu yin wannan dami da fasikai kaga fasikanci ne ka ringa nuna soyayya wa'annan abun da aka zano sama da soyayyan Allah da manzon shi to menene mahallu shahid a wannan aya mahallu shahid a wannan aya shine wai wa ana so a ce maka duk wanda yake daga cikin wa'annan da aka zano in dai ya tabbata makiyin Allah ne komin dangantaka ka da shi dole ka nuna mashi kiyayya shine abin da ake nufi matarka ce babanka ne shi yasa ma ka fara da uwaye ko su ne mafi kusa shi yasa kul in kana aba'u in har ya kasance uwayen ku kaga da su Allah ya fara yau in ka zama musulmi uwayenka suna kafirci babu kai babu su a babi na soyayya ba za ka so su ba amma me za ka musu biyayya saboda ita biyayya ba soyayya ba ce biyayyar da za ka musu haƙƙinsu ne da Allah ya ba su a matsayinsu na uwaye ko da kafirai ne dole sai ka musu biyayya amma kuma soyayya saboda su makiya Allah ne haramun ne ka nuna musu soyayya sai ce kuma ko iya ko kuma ‘yan uwa ko kuma mata ko kuma dangi dukansu wa'innan in dai sun tsoki kafirci akan imani to dole ne ka ƙi su a matsayinka na musulmi shine shari'a kuma shine abin da tsarin musulunci ya zo da shi in kuma ka ƙiya ka nuna musu soyayya ka bar Allah da manzon shi Allah ce to ka jira har Allah ya zo da al'amarin shi ranar alkiyama zaka zaka raba ma aya zakinta shine abin da ake nufi to kaga wannan ayoyi da aka kawo sun ƙara tabbatar maka da cewa fa babi na kiyayya da soyayya dan Allah wani abu ne wanda ba a raba shi da tahiyyar addinin musulunci imanin ka ba zai zama nawa dole sai kana da wa'annan abubuwa shine nan yace wa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau ahlus sunna wal jamaa yace yuqassimuna an-nasa fi aqidati limuwalati wal muadati ila salasati aqsam yace ahlus sunna suna raba mutane dangane da abin da ya shayi aqida ta soyayya da kiyayya zuwa kashi uku ma'ana akan babi na soyayya da kiyayya mutane sun kasu kashi nawa kashi uku kashi na farko shine yace man yastahiqqul wala'a wal hubb al mutlaq akwai wanda shi ya cancanta a so shi kuma so wanda yake sakakken so babu kaidi kashi na biyu yace man yastahiqqul wala'a min jihatin wal bara'a min jihatin ukhra akwai wanda ya cancanta a so shi ta wani bangare kuma ya cancanta a kishi ta wani bangare duka shi kadai ma'ana abu biyu ne akan shi ana iya san shi a wani bangare a wani bangare kuma a kishi shi wancan na farko wanda za a so shi ne gaba daya sannan kuma kashi na uku yace man yastahiqul bara'a wal bughd al mutlaq akwai kuma wanda shi kwata kwata ba a nuna mishi soyayya da tsana da kiyayya ce a take haƙi a nuna mishi wani to sai mu dawo na farko man yastahiqul wala'a wal hubb al mutlaq wane ne za a nuna masa soyayya tsantsar soyayya ba tare da nuna mishi ko da kyas na kiyayya ba shine ce humul mu'minuna al khullas su ne wa'innan muminai tsantsa tatattun muminai wa'inda sun yi imani da Allah tsantsar imani allazina amanu billahi ta'ala rabban wa'inda suka yi imani da Allah shine ubangiji wa bi rasulihi sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan suka yi imani annabi Muhammad shine manzan Allah wa aqamu wa qamu bi sha'airiddin sannan kuma suka tseda abubuwan addini inda ake sallah suna wajen in ana azumi da su ake in ana biyayya uwaye da su ake yi in ana kyautata ma makwabta da abokan zamantakewa da su ake yi sannan kuma in mummuna abu ya samu musulmi da su ake mushi zaje in abu mai kyau ya samu musulmi da su ake taya shi farin ciki kaga wanda sun kiyaye ka'idodi na shari'a to wannan yace su ne ake nuna ma tsantsar soyayya sai ce ilman wa amalan wa wannan abun da aka ce sun yi sun yi shi a ilmance sun yi shi a aikace sannan kuma sun yi shi a zuciya sun kudirce abin da yake na kudircewa sun kudirce abin da yake na aikatawa sun aikata sannan kuma in sun aikata wannan sai aka gani abin da tare da su to wa'annan su ake nuna matsantsar soyayya sai ce mukhlisina lahu din matakar sun yi haka suna masu tsantsanta addinin ga Allah madaukakin sarki menene hujja akan wannan magana da malam ya faɗi hujja ita ce fadar Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun Allah yake cewa lalle majibincin al'amarin ku shine Allah da manzon shi da kuma wa'inda suka yi imani kaga majibincin al'amarin ku shine Allah da manzan shi da wa'inda suka yi imani uku ko yace to wannan wanda suka yi imanin alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zaka sune wa'inda suke tsaye da sallah kaga a aikace kenan an gansu suna sallah wa yu'tuna az-zaka suna bada zakka a aikace ce kuma wa hum raki'un alhali suna masu yin ruku'i ga Allah madaukakin sarki sai ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu duk wanda ya maida jibintan al'amuran shi ga Allah da kuma manzon shi wallazina amanu da wa'inda suka yi imani Allah ce fa inna hizballahi humul ghalibun to lalle rundunar Allah ita ce mai rinjayi kaga Allah ya kirayi wa'annan da rundunar shi wa'anda suka yi wannan aikin kuma he tabbatar da cewa rundunar Allah ita ce mai rinjayi to kaga wannan aya ta nuna cewa lalle soyayya ana tabbatar da ita ne ga Allah da manzon shi sannan ga wa'anda suka yi imani ga Allah madaukakin sarki wannan sune bangare na farko bangare na biyu man yastahiqqul wala'a min jihatin wal bara'ata min jihatin ukhra akwai wanda shi ana iya nuna mashi soyayya ta wani bangare ta wani bangaren kuma a nuna mashi kiyayya to wane ne wannan yace hum usatul mu'mini su ne mu'minai waɗanda suke saban Allah a cikin darasan da muka yi a baya mun gani cewa mu'minai za a iya samun mu'minai masu saban Allah ko wanda har wuta ma za a iya sa su amma daga ƙarshe za a hudo su daidai gwargwadon imanin da gare su a zuciya bayan Allah ya musu azaba sakamakon saba mashi da suka yi to wa'innan muminan masu saban Allah su ne wa'inda ake nuna musu soyayya ta wani bangare ta wani bangare a nuna musu kiyayya shine ce fatashtami'u fihim almahabbatu wal udwan da soyayya da kiyayya sai ta hadu a kansu su wa'innan muminan masu saban Allah sai ce fahum yuhabbu yuhabbuna lima fihi min al-imani wa ta'ati wa taqwa yace wa'innan ana son su ne saboda abin da yake tare da su na imani da biyayya ga Allah da kuma tsoron Allah da suke da azuciya kaga sai ka so su saboda wannan sai ce wa yubghaduna lima fihi min al-ma'siyati wal fujur allati hiya dun al-kufri wa shirk ana nuna musu kiyayya kuma cikin abin da yake tare da su na saban Allah da fajirci wanda bai kai kafirci ba kuma bai kai shirka ba kamar misali an samu musulmi wanda yana shan giya amma kuma kaga duk da yana shan giya tana ba tare da shi kuke sallah asuba da sauran salloli to shan giya ai haramun ne mun sani a musulunci saban Allah ne to kaga shi wannan yana da imani tunda yana zuwa bautar Allah ana yin abubuwa da shi na musulunci a wani bangare kuma yana saba ma Allah ko yana shan giya ko yana zina ko yana caca misali wanda kuma yau yawa daga cikin musulmai ai tare muke da su duk suna wannan abubuwa suna saba ma Allah za gani wani giya wani yana shan taba wani yana shan kwaya wani yana caca ɗan loto inda da ake kullum sai ka gan shi ya su saboda rashin aiki duka wannan saban Allah ne to irin wa'innan su yaya za ka yi da su shine ce ka nuna musu soyayya kan abubuwan da suke na biyayya ga Allah kuma saban Allah da suke sai ka nuna musu biyayya a kan shi kaga su kenan a haƙƙin su wa'innan suna da haƙƙi guda biyu soyayya da kiyayya a tare sai ce mithlul muslimul asi kamar musulmi wanda yake saban Allah allazi khalata amalan salihan wa akhara sayyan wanda ya hada aikin kirki da aikin banza duka shi kadai yana yin su sai ce wallazi yuhmilu ba'dul wajibat da kuma wanda shi wajibobin addini da suke kan shi yana dan yin wasa da su da sakaki kamar misali salloli biyar in ya dan yi uku biyun kawai sun bi shanun gwamna kaga shi yana yi shi da bai yi duka amma yana dan yin wanda suka sawaka kaga wannan ihimali ne yake ya dan yi sakaki da abubuwan shari'a wanda suke wajibi akan shi to shi wannan yanzu ka nuna mishi soyayya ɗari bisa ɗari a'a za ka nuna mishi soyayya ne a ɓangaren sallolin da ya yi wanda bai yi ba kuma tun da samu Allah ne sai ka nuna mishi kiyayya a kansu sai ce wa ya fa'alu ba'd al muharramat allati la tasil ila al kufr to wannan shine ana nuna mishi soyayya tun da aikin da yake yi ba su kai shi ba zuwa ga kafirci sai ce fa amsalu haula yakunu lahum min al muwalati bi qadri ma yuzhiru min al khair ma yuzhiruna min al khair ana nuna musu soyayya wa'innan daidai gwalgwadon abin da suka bayyana na alkhairi da biyayyan Allah daidai gwalgwadon soyayya da za a nuna musu wa min almu'adati bi qadri ma yuzharu ma yadhharu minhum min ash-shar kuma za a nuna musu kiyayya daidai gwalgwadon abin da suka bayyana na shar kenan irin wa'innan su auna su ake yi a gani alherin su yayi yawa ko sharrin su in alherin su yayi yawa to soyayyar da za a nuna musu ita za ta yi yawa a nuna musu sharri kaɗan in kuma sharrin su yayi yawa sai a nuna musu sharrin da ya fi yawa a nuna musu kiyayya da tafi yawa a nuna musu soyayya wadda tafi take kaɗan ma'ana dai gwalgwadon abin da ya bayyana daga gare su gwalgwadon soyayya ko kiyayya da za a nuna musu sai ce wa adamu suku wa, wa eh, kama yajibu munasahati kamar yanda in an ga suna yin wani abin kawai ba soyayya ba za a nuna musu da kiyayya sai a kyale su yace a wajibi ne munasahatuhum a yi musu nasiha kenan in an ganshi yana saban Allah yana tata yana shan giya to a zamanar da shi a mashi wa'azi wani ka ji tsoron Allah ka fasa kaga yi mashi nasiha ko sai ce wa adamu sukuti ala ma'asihi kuma in an ga suna saban Allah ka ayi shiru to mu kuma annan muka faɗi me yasa nace annan muka wadi saboda muna tare da masu saban Allah amma mun shiru mu gaya musu eh muna kallon mutum zai saban Allah ya mu kyale shi ci gaba da yi ai ba daidai bane ba annabi yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi annabi yace in kaga abun ki to ka sauya shi da hannunka ma'ana ka sa hannu ka hana in fa in baka iyawa annabi yace ka sauya da harshenka kai ba kai magana to sai yace in baka iya magana to ka sauya da zuciyarka ka ki abin a ranka amma duka wannan ita fa ita ce in baka iya tawar ka zo ta bi maka ta bi in baka iya ta bi ka zo ta uku to yanzu tsakani da Allah ba muna yin rayuwa ba da waɗanda suke saban Allah da yawa amma ba mu musu magana ya mutaya dai kaga ai ba daidai bane sahabban annabi ba su yi rayuwa aka sahabin annabi in yaga kai ba daidai ba ko ciki ɗaya uku to ya gaya ma wannan abin da kai ba daidai bane to haka ya kamata musulmi ya kasance wannan wanda muke tare da su masu saban Allah wanda suke mun sani suna aikata ko zina ko shan giya ko tata ko kuma wato abin da yake na sauran saban Allah wa'inda addinin musulunci ya hana kuma muna tare da su kuma suna aikatawa ba daidai bane mutane kuna tare da mutum kuna dora fada da shi tare kuke zama da shi wuri guda kuna zama kuna tattaunawa tare kuka taso misali a unguwa kuma sai zamanto majalisun ku guda ne majalisar da ake tattaunawa ta zama daya amma wannan bawan Allah da kuke tare da shi duk lokacin da aka kiran sallah za a je masallaci kowa zai tattara ya arwalla ya je masallaci shi kuma yana nan wane ya ne zai ce a ku yana tsare muku injina ka tashi ka taya ka sace su haka za su tayi masallaci su dawo yana nan a zamani to irin wannan haramun ne a zamana da shi ko kuma shi nasiha ya tuba in za a je masallaci a yi sallah ya tashi a je da shi ko kuma ya wasa zama a cikin ku in kuma ku ba ku iya ce mishi ya wasa zama a cikin ku to ku ku watse ku bar shi in Allah ya sa shi ne mai ƙarhin shi ne yake jeran fadai ka san a ce shi yake jeran fadai to ya za a yi da shi in shi yake jere to ku watsi ya ci gaba da jere a wanshi shi kadai lalatattu yan wanshi su zo su zamna bayya halatta wannan abin abu ne sananne sai kamar malami ahadari ma iyaka wannan abin a cikin littafin shigo cikin harkon bayani wala yahillu lahu suhbata fasiqin wala mujalasatu bai halasta bai zamna da fasiki kuma bai halasta bai yi abota da shi kaji wanda yake irin wa'annan abun ai fasiki ne wanda bai sallah shi wanda bai sallah ya ma tsallake fasiki zunubin shi ya wuce na fasiki ya kai ga kafirci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal ahad allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara annabi yace alƙawali bambancin da yake tsakaninmu da kafirai sallah yace duk wanda ya bar sallah bayyayin ta ya kafirta in ji manzo Allah to ya za ku bari kafiri ne girma a cikin ku har kuna tattauna kuna ba shi shawara in ana hira a cikin ku har yana dokan magana har shi ka tare ka ku tada shi ta shi ko yayi sallah kuma ya tube ya dawo a cigaba da zama tare wannan shine abin da ya dace duk lokacin da ake tare da wani yake yin ba daidai ba to ka ayi shiru a kyale shi ayi mishi a magana a tsawatar mishi shine ne yace wa adamu sukuti ala ma'asihim kada ayi shiru akan saban Allah da suke a gaya musu bal yu'maruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya ce bare dai ana musu umarni su yi aiki mai kyau a musu umarni da kyakkyawa kuma a hana su akan aikata mummuna wannan shine abin da ya dace a musu sai ce wato qamu alaihim alhududu wat ta'zirat kuma su dai wa'annan da aka ce ana musu soyayya da kiyayya din ana tseda musu haddi da kuma hukunci na shari'a misali musulmi ne yana sallah sai yi sata kaga ai sata fasikanci ne ko tunda ba kayan ka bane ba baka a shari'a musulunci akwai haddin sata in mutum ya sata mai yage mai in ya kai rubu dinar za a cire mashi hannu haka shari'a ta ce in ka je ka ɗauki kayan wani za a cire maka daidai na ya kyale ka an kwambi ka ƙara yin sata ya cire na daga nan in zawa na da aiki in ka ƙara yin sata ya cire na ya ce wannan bai tuba in kai wata ya cire nan to yanzu kuma yi magana me za ka ɗauko sata amma dan yaraba ne sai ka ga sai ga ya sata haka nan ma to yanzu inda ana cire hannu tsakanin ku da Allah yanzu ka aje mutan ka shiga gida ka zo ka gabe na ba zai yi ba kowa zai shiga taitayin shi hasali ma kai yanzu haka ci zawa da cire hannu akwai wanda su su ware ta da jijiyoyin wuya da Allah ka asa barayin banza barayin wai kun ji kumya to amma wannan ita ce shari'a to su irin wa'annan in sun yi ana musu haddi in an inda ake yin shari'ar musulunci kenan mu yanzu Nijar ba a yi ranmu kaga tunda ba shari'ar musulunci ba ke barayi kawai yanzu kai wanda ya kashe mutum ma zuwa yake a ɗari ya shan kwamiya su koshi mu kuma a shari'ar musulunci ka kashe mutum kai ma kashe kaza in kun je can kun sasanta amma dai kai ka zama ka zama bala'i ga al'umma sai a udda a udda rayuwarka al'umma sun huta da kai saboda duk wanda ya kashe mutum jama'a gaskiya bane cikin al'umma hatsari ne wannan zai nuna maka sauki ga kuma adalci irin na shari'a musulunci a bar al'umma su rayu cikin aminci shine farko amma wannan ya kashe wani wannan ya kashe wani duk an sako su kuma suna nan suna yau cikin al'umma domin zai ana shigo bai kara kashe wani ba abin da ba wani tsoron da zai shi amma yau in wannan ya kashe shi ma aka kashe shi gobe wani yanzu zai taka ya tuno shi hawa ne aka kashe an kashe shi yace ka rayuwar nan muna son ta sai wasa to Allah madaukakin sarki ya datar da saboda haka in sun yi abin da na haddi ne ana tsira musu haddi da ta'azirat ta'azirat shine kamar akwai wasu abubuwa wanda in mutun yayi a shari'a musulunci wanda girman su bai kai ba girman haddi yayi alkali ya kalle shi in ya gani ya ce to ka tattara naka yana kamun kore ka daga gari kan mu kara ganin ka anan wannan duka ya halatta a shari'a to ana iya in sun yi abin da yake na kora ne ana iya kora su in sun yi abin da yake na gidan kaso ne ana iya rahe su sai ce hatta ya kun ya kufu an ma'asim ana musu haka ne ba don koyi ba diddan su hasa wannan saban Allah da suke dan saboda dama shi haddi ana yin shi ne dan mutum in an mishi ya ji ba daɗi sai ya bari amma misali in mutum ya sha giya a shari'a musulunci ba kyale shi ake ya kawo shi a kawo shi gaba alƙali ya mishi ya mishi haddi yana haddin wanda ya sha giya haddin wanda ya sha giya shine za a mashi bulala wulala arba'in zami aka mashi wulala arba'in ya kyale shi ta gida jikin shi da birdi gobe in ya taso ya ƙara shan giya ya ƙara kamo shi a mai wulala arba'in in bai hasa ba shan giyan to ba a hasa mashi wulala za a ci gaba da mai wulala a Allah ya shirye shi amma kaga matsoraci ne in bulala biya aka mai ya hurgita to aka mai arba'in kaga gobe ya ƙara ba to shine yake cewa kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ma'a rajulin ismuhu abdullahi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da wani mutum daga cikin sahabbai ana ce mishi sunan shi abdullahi wa kana yulaqabu bil himari amma ana ce mishi himari wannan shine kirayen shi mutane suna ce mishi himari himaru sunan jaki ne jama'a kaga wannan kirayen nashi bai yawa yace inda ma utiya bihi wa huwa sharibul lil khamr an zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran ya sha giya kaga ana samun wasu daga cikin wanda suka rayu da annabi suna aikata sabo ko ana samu kaga wannan giya ce shi aka kashi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kashi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wala anahu ba'du sahabati radiyallahu anhu sai wasu daga cikin sahabbai suka wara Allah tsine maka albarka kai ina anwaninka kai kashi kumya tsinannan banza tsinannan wai faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tal'anu kakku kakku tsine mashi albarka kaga annabi ce kada a tsine mishi duk da cewa ya saba ma Allah amma ba tsine mishi za ku yi ba yanzu mu nan akwai wanda zai yi wani abin da bai kai ma wannan amma sai ga tuni al'umma sun wani tsine mishi albarka ba daidai bane bai kamata ba ku tsine ma musulmi albarka saboda adda an kace wani Allah tsine maka adda ce kai Allah tsine mishi albarka yanzu Allah ya ɗebe mishi albarka daga tattare da shi kana ganin akwai wani abu da zai saura a rayuwar shi mai kyau duk wanda Allah ya huda albarka daga rayuwar shi ba wani abu da zai saura mai kyau saboda haka wanda kuke tsine ma in Allah ya biya addu'ar ta ku ya amsa shi rayuwar tashi ku za ta zo ta dama ba wani ba amma yanzu abin mamaki sai gani hatta da uwaye wasu ana samun wa'inda bakin su bai da burki suna tsine ma diyansu wai in kai musu magana sai su ce yawa da gaske bane ba a wasa ne ko kuma kawai an waɗi ne dai amma ba hazziya ba a'a jama'a da wani zage-zage da wani tsinuwa ko alama kakka bari ta da shiga tsakaninka da ɗiyanka ba abin da ya dace ba ne ba saboda shi ɗanka kana da wata falala a kan shi wadda Allah ya rubuta addu'ar da uwaye za su ma ɗansa amsassa ce jama'a in ka ce Allah ya tsine mishi sai a mala'iku suka ce amin ha ya za ka yi da rayuwarka in Allah ya tsine mishi kana ga rayuwar shi za ta yi kyau ba yadda za ta yi kyau ko kuma ka ringa zazzagin shi zagi yana bin mutum jama'a saboda abubuwan da kake waɗi ne a kan shi in wani kullum kana cewa wani dan iska ne wani dan iska ne to zai zama dan iskan wata rana saboda mahaifin shi ne kai kai mishi gugu a da ake saboda haka uwa ya kamata su kula saboda haka shi wannan sahabi da sahabbai suke zagin shi annabi ya ce la tal anhum kada ku kada ku tsine mishi sai ce fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasul annabi ya ce na rantsi wannan mutumin kawai ni abin da na sani shine yana son Allah yana son manzon shi kun ji saboda yana son Allah da manzon shi ne annabi ce kada tsine mishi to yanzu kai a ganin ka duk wannan wanda suke saban Allah a cikin mu bisu san Allah da manzon shi akwai wa'inda wallahi yanda suke san Allah da manzon shi ko kai da kake yin sallar ras baka san su haka akwai wanda suna da imani a cikin zuciyarsu kuma imani mai kyau ingantacce amma sun bi hudu ba shedan ne sai suke saba ma Allah to kuma kai yanzu kai ka zo kana tsine musu albarka saboda haka baya dacewa amma kaga duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka a tsine mushi amma annabi wa ma'a haza faqad aqama alayhi al-hadd duk da wannan annabi ya ce ku kamo shi aka zo aka mushi bulalolin shi na shan giya an mushi haddi ke kaga ana musu haddi amma kuma ba a tsine musu sai dai a musu magana a ce Allah shirye su a wani a wata ruwaya yace la takunu aunan lishaytani ala akhikum a wata ruwaya annabi yace kada ku zamanto masu taimakon shedan akan dan uwanku duk lokacin da dan uwanku musulmi ya ba daidai ba kun nemi shi muguwa addu'a kamar kuna taimakon shedan ne ƙara samun galaba akan shi annabi ce kada ku yi haka to wannan su ne ɓangare na biyu wa'anda su a haƙƙinsu ana haɗa musu soyayya kuma ana haɗa musu ƙiyayya sai kashi na uku man yastahiqqul bara'a wal bughd al mutlaq yace su ne wa'anda sun cancanta a nuna musu ƙiyayya sannan kuma a barranta da su in aka ce barranta a raba kaya ke ba kai ba shine barranta su ne wa'innan su wane ne wa'in ce humul kuffarul khullas su ne kafirai tatattun kafirai kai musulmi tsakaninka da kafiri zancin soyayya bai taso ba babu wannan tsakaninka da kafiri amma akwai mu'amala ka san akwai wanda bis tantancewa da bambancewa tsakankanin mu'amala da kuma soyayya ba abu guda bane ba kana iya yin mu'amala da wanda baka san shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da kafirai amma annabi bai ya san kafirai kai ma kana yin mu'amala da kafirai amma kaka so kafirai shine abin da ake so ka gane su wane ne kafiran nan yace allazina yadhharu kufruhum wa shirkuhum wa zandaqatuhum su ne wa'inda suke bayyana ko kuma kafircin su da shirkar su da zindikancin su ya bayyana karara kowa ya gane su sun yi kafirci sun yi zindikanci da kuma shirka sai ce wa alakhtilafi ajnasihim wa anwa'ihim babu wani bambanci akan wannan nau'i na kafirai dukkan su nau'in kafirai gaba ɗaya inda mutum ya bayyana kafirci ko zindiganci ko shirka to babu yadda za a yi ka nuna mashi soyayya haramun yace minal yahud ko yahudawa ne wan nasara da waɗanda suke nasaru su ne kristoci wal mushrikin da waɗanda suke masu shirka da Allah ko da kuwa a cikin musulmai suke yace wal mulhidina sannan kuma da wa'inda suke mulhidai mulhidai sune wanda basu da addini shine ake cewa mulhidi wanda shi kawai a tai ake cewa ba ruwan shi da addini to shi ma wannan haramun ne ka nuna mashi soyayya sai ce wal wathaniyin da kuma ƴan maguzanci wanda suka yi rayuwar maguzanci tara da maguzanci da ilhadi kusan wani abu ne iri ɗaya dan dai shi maguzanci ya yi ilhadi kafirci saboda amma guzanci komai bauta ma ake in kana tahiya ma kai tsintuwa zinari a wani rami to shikenan kaga dama amma guzanci wannan ramin ya zama abin bauta shi kuma ai mulhidi kaga bai bauta ma komai ne to wal majus da majusawa majusawa sune masu bautar wuta su ma wannan haramun ne Allah iya a nuna musu soyayya wal munafiqin da kuma munafikai su wane ne manawukai su manawukai su ne waɗanda suke bayyana musulunci a zahiri a ɓoye kuma da kuma zuciyarsu kafirci ne tsantsaworin shi suna cutar al'ummar musulmi ke za su nuna muku tare suke da ku musulmai ne su amma kuma kafirai ne cutar ku suke su ma wannan haramun ne a nuna soyayya sai ce wal mutakabbiri na alallahi ta'ala da kuma waɗanda suke nuna girman kai ga Allah su ma haramun ne ka nuna musu soyayya yanzu nuna girman kai da Allah ya kaga ba ya kafire ba akwai musulmin da yake nuna ma Allah girman kai wanda shi in Allah ya ce ayi abu kawai gani yake wannan abun ba yanda za a shi shi kaga ya nuna ma Allah girman kai Allah ya umarni shi yana ganin kawai ba yanda za a yi wannan abu shine nuna girman kai irin abin da shedan ya ma Allah da annabi Adam Allah ya halicce shi sai Allah ya ce mala'iku su yi musu sujada mala'iku suka yi musu sujada sai shedan iblis sai ya ki ya Allah ya tambaye shi to kai me yasa baka yi ba sujada ga wannan bayan na ce kowa ya sujada sai ya ce ma Allah a ni ba na mashi wasu yada saboda kaga shi da laka ka yi shi ni kuma ai da wuta ka yi ni ya za a yi wuta ta ma laka su yada kaga ya ma Allah girman kai ko a zahiri za ka gani kamar ya ka ce to ai ba Allah bane ba ya ma girman kai rena annabi Adamu ne shi yasa ce ba ya mashi wasu yada a ban da da annabi Adamu akwai girman kai ga Allah saboda Allah ce illa iblis astakbara iblisa ne girman kai me yasa Allah kira abin da girman kai saboda umarni ne Allah yayi shi kuma umarnin Allah in aka yi shi ya take duk wani abu da yake ranka duk lokacin da aka ce Allah ya ce ayi abu kaza to ba jira bake ka ce a to ni ai a guri na kaza ne ba a gurin ka bake so abu Allah ne wadi to kawai ka bi dole ne sai ka bi ba shawara ka bace yake so to da Allah ya ce ayi shi ma kamata yayi sujada bai umarnin Allah amma sai ki kaga ya ma Allah girman kai to su ma wanda suke ma Allah girman kai ba a nuna musu soyayya sai ce aw man tabi'ahum fi ashabil mazahibil haddamati ko kuma waɗanda suka bi waɗannan da aka ambata daga cikin waɗanda suke da mazhabobi akwai mazhabobi yanzu a duniya iri-iri wanda zaka ji na duniya wata mazhaban ma baka taɓa jin ta ba amma Allah kai ka Indiya wata rana kai kaga ai su Indiya wanda suke bauta ma yayi yawa a Indiya ne zaka kai ka iske ana bauta kafan saniya kafan ba wai saniyan ba ma ko ka isko ana bautai wato ko doki ko kuma kawai jaki su kawai ya yi a hankali dai wal iyazu billah addinan da suke indi sun yawa to haka a sassa na duniya akwai abubuwa da yawa waɗanda ake bauta ma wanda kai in kaji sai ka yi mamaki sai ce to duka irin waɗannan ba a nuna musu soyayya sai ce wal ahzabil ilmaniya sannan kuma da bangarori waɗanda suke na ilmaniya ilmaniya su ne waɗanda suke fasul siyasati anid daula su ne ‘yan ilmaniya al'ilmaniyin ake ce musu wa'inda su a tsarin aƙida su wai kawai fasiliti ne alif daula kawai abin da ya shahi gudanar da rayuwar ƙasa to za a raba shi da addini addini ya tsaya a gehe ƙasa ta yi sha'ananta ko da kuwa abubuwan da yake gudana ƙasa ya saba ma Allah kaga irin wannan tunanin wa ya ringa shigowa cikin al'umma har yanzu da muke rayuwa sai ga musulmi ya buɗe baki ya waɗi ya ce a kayo kuma yanzu fi sabi lillahi su wannan malaman da sun lalace sun komo siyasa wannan abin ya yi yawa za ka ringa jin shi na san ba mamaki duk mun shayi ana faɗi wannan abu to kai me kake so kenan ayi wanda ya waɗannan abin kamar yana so ya ce maka fa kawai addini ya tsaya a nan siyasa ta tsaya a nan tunda siyasa abu ne da ya shayi daula ya shayi ƙasa kenan jagorancin ƙasa da gudanar da ƙasa daban addini daban to duk wanda yake da irin wannan tunanin kuma ya aqidan tashi a zuciyar shi sune kitima ayin ilmaniya sun saba ma shari'a musulunci saboda babu inda aka ce a raba addini da kuma siyasa hasali ma siyasar daga ina ta daga addini ta ta ina kuma kai zaka raba su wanda kai yana cewa a raba su bai da masaniya ne akan wannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi siyasa siyasar manzo Allah ita ce ma ta taimaka musulunci hanyar iso gare ka yau kake tunkawo ka bibi tarihi da kyau ka gani ka gani su waye suka yi halifanci halifanci siyasa ne mana jagoranci ne na al'umma waye annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum na farko da ya fara nada ambassador a duniyar musulunci kai haka zo ka ce siyasa babu ita addini ka dubi wanda suka samu damar yawon duniya ko kuma munan da muke na radda Allah ya ƙara ba mu dama muka tayi radda Allah ya kai mu nan turki ka je ka gani irin gine-ginen da aka yi na daula Usmaniya har yanzu babu gine-gine masu kyau irinsu tun a daula Usmaniya ɗaruruwan shekaru da suka wuce siyasa ce ta addinin musulunci daula umawiya daula Usmaniya wa'annan da suka yi suka yi rayuwa suka yi gina addinin musulunci suka yi gine-gine manya-manya suka yi tsari na duniya ana cewa tsarin da duniya take yau a kai da yawa daga cikin tsarin gudanar da dukiya wanda manya-manyan kasashen duniya suke tsari a kai tsari ne wanda daula usmaniya ta shimwada a duniya kaga sacewa suka yi daga wajen musulmai kuma yanzu sun sace daga wajen musulmai kuma kai yanzu musulmin sai ka zo ka ce to a ai dama ya kamata a rabawa ya gaya maka ina hankalin ka ya tafi yanzu yau a cikin wannan rayuwar da muke yi fi sabilillah inda a ce ana sa addini a cikin gudanar da ƙasa kuna ga ƙasar nan za ta tsaya a haka wallahi da tilmin wuce nan amma yanzu wani musulmi zai buɗe baki kawai ya yi so a bar 'yan iska su cika ransu ba babbaka ko yanzu ana maka kyakkyawan zato ne ma mutumin kirki ne kai in aka ganka a ungo ku ka shiga siyasa sai ka ga an koma giya na cewa shikenan ya kwatsa musu ya lalace a bai kamata musulmi su dinga wannan ku in kun ga mutumin kirki wanda ake mashi kyakkyawan zato yana da alaka da mutane mai kyau zai shiga irin wannan bangaren na siyasa kamata a karfafa shi sannan kuma a taya shi da addu'a in ya tafi gurin Allah ya ba shi daman ikon yayi abin da ya dace yau da gobe ana samun mutanen kirki suna isa wajen sai ka gani an samu babban sauyi babban sauyi wanda ba taɓa tsammanin shi amma yanzu duk kun samu yan giya kun kai su sune wakilan al'umma yau ya za a yi wani abu ya taso wanda zai tunkari al'umma su iya kare al'umma ba zai yi ba saboda ba su san ciwon al'umma ba kenan ba daidai ba ne ba a ce mutanen kirki ko kuma wanda suke da alaka da addini sai ya baya sa harkar siyasa ido su yi gum ba a yin hakan in kuka kalli yadda siyasar najeriya take a yau da yadda duk da cewa musulman ba a damawa da su ɗari bisa ɗari amma za ka gani cikin abubuwa da yawa na gwamnati da yau akwai malamai a ciki saɓanin munan nijar kuma ku kalli adadin musulman nijeriya ɗano ne adadin musulmai a percentage na nijar ya yi na najeriya nijar goma ya tara da tara ne musulmai cikin ɗari nijeriya ba su wuce kashi sattin da biyar amma duk shekara za ka gani wai akwai kota da za a hudda malaman da suke karantar da addini ana hudda musu kota a ce kawo ko mutum 100 ko mutum 200 cikin malamai a ce wannan gwamnati ce ta hudda musu kujerar zuwa makka ba wai zuwa makka bane sai su je su dawo a su je makka yan najeriya musulmi da suka je makka su ringa karantar da su aikin haji su aikin haji mai kyau su dawo a nan nijar ana wannan abun ni da ban taba gani ba sai dai muna ji a labari a tarihi ana cewa lokacin jori ana ba da wannan kujerai ana ba da wannan kujerai inda aka san gidajen malamai ne manya-manya ya ce su ba da mutum guda sai a tattara malamai an samu wasu daga cikin malamai sun ta yi ada to jorin ya mutu kuma shikenan abin ya mutu ba daidai ba ne ba nijar ba ruwanta da harka addini wannan abin wallahi ya kamata a ce musulmai na muci musu tuwa ƙwarya abin da zai baka mamaki zai baka takaici gashi nan ko hoce kungiya aikin mai kula da aikin hajji ko da umara wallahi al'azim ban na mancewa 2019 2019 domin lizinaf ne ko yau kimanin shekaru shida da suka wuce aikin hajji na domin lizinaf na ga abin da ya bani mamaki an kadirar wai na koho na game da shi a makka gashi nan da rigar shi ta an kadirar ni ne na gan shi da riga an kadirar kuma a rubuta kowo kenan kawai ankadirar ne na kowo mene ne aikin ankadirar zai je musulmai 'yan nijar da suka je aikin hajji ya ringa ankadirar su ko ya ringa karantar da su inda suka samu matsala ya shiga ya hutu kar su samu matsala mu a lokacin da muna ɗalibai a jami'ar musulunci ta madina amma abin mawaki shine wannan ankadirar din wallahi azim shi ba wai kallacin aikin hajjin ba sallah ma bai iya ba na rantsi amma daga nan an ɗauke shi da sunan al'umman Nijar ba da sunan musulman Nijar wai an tura shi je an kadiran musulman da suke can wanda suka je aikin haji dan Allah wannan ya zai gyara ma alhaji aikin hajjin shi ta ina ka rasa ma ya ne ma aka aka tura shi wakilci wato an kadirar na Nijar sai na ce to in wannan haka yake to su sauran an kadirar din waya suke Allahu a'lam yanzu wannan abin bai dace ba ko ta mai da hankali akan shi ta gyara ya kamata wannan wa ibada ce ta 'yan ƙasa za ta yi a yi zuwa ga Allah kuma haƙƙi ne akan gwamnati ta kula da ibadarsu da addininsu to tun da kun sa kowo ta kula da wannan to waɗanda za su gyara musu addinin nasu ma a sa su kula da wannan amma sai ka gani an sa siyasa a ciki saboda gurin ɗaukan watakila an yi fara a miyo ko lisans ne da aka saba kai wannan namu ne to bar kawai an cika mata karru ka tai ko da bai iya wallahi bai iya sallah ba abin da yasa bai bi nace bai iya sallah ba sallan naga yayi naga yayi ta ba daidai ba kaga bai iya ta ba wanda bai iya sallah ba zai gyara aikin haji bai yi ba ire-iren wa'annan abubuwa duka ya kamata a gyara su a ringa sa malamai wanda suka san addini shi wannan abin in buku sa malamai buku so ku biya kuɗin jirgi ku ba malamai dama su yi akwai ɗalibai a can 'yan Nijar wanda suke karatu a can wanda sun san aikin a can suke karatu a can suke da zama ku kira wasu ku yi collaborate da su mana menene matsala a ciki amma ba a yin wannan za ka samu ministar ministar ministar namu na Nijar ba abin mamaki ba ne baka bincika gani akwai ministar inda ba shi da malami mai ba shawara kawai an yi zuwa ɗauko yan boko wanda suka sha boko suka ƙoshi wanda ba ruwansu da addini wasu su ba da shawara a haka sa ku tafiyar da rayuwa al'umma musulmi wannan abin ya kamata gwamnati ta yi duba a kan shi ta gyara don saboda musulmai ake jagoranci ya kamata a kyautata rayuwarsa ta addini saboda shi musulmi a duk inda yake babu abin da ya kai addini shi muhimmanci wallahi ya kamata a gyara ba abin da ya kai addini muhimmanci ga musulmi saboda haka a inganta mana rayuwarmu ta addini duka ta hiyar mana wannan abubuwan da ake yi duka wannan mu ruwanmu da shi saboda wannan kayan duniya ne in mun rasa a nan ba matsala ba ne ba wata ran ma mutuwa za ka yi kamar duniya amma lahira wa in addinin ka ya samu matsala wallahi in ka ta yi lahira batta da kyau gwara mu rasa nan mu samu can ya iya mana da a ce mun rasa nan in kuma mun rasa can Allah maɗaukakin sarki ya sa a shurari kukan namu kuma ya aiki da shi to wa'annan su ne ya ce bai halasta ba a nuna musu abin da yake na na soyayya ko da guda ɗaya ne an yi an yi isharar cewa lokaci ya yi kina anan ya kamata mu tsaya abin da ya muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh